الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam da sheikh imam al-hafiz abi muhammad taqiyuddin abdulghani bin abdulwahid bin ali bin surur al-maqdisi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin wato farkon kitabun nikahi wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga babu sadaq na'am bismillahir rahmanir rahim babu sadaqi عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل صفية
اعتق صفية وجعل عتقها صداقها na'am babu sadaqi a to wannan babu zai yi bayani dangane da sadaqi wanda za a ɗauka a baiwa ɗiya mace wanda za a aure ta hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga Anas dan Malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Anas dan Malik yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam a'taqa safiyata wato ya yantar da nana safiyatu bintu huyay ibnu ibnu akhdab ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ‘yantar da ita, waje ala ita ƙaha sadaƙaha sai ma'aiki alaihi salatu wasalam ya sanya wannan ‘yantar da ita da ya yi a matsayin shi ne sadaƙinta, sai ya aure ta. Wato, na safiyatu tana ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin, tana ɗaya daga cikin mahaifiya ta muminai, wanda Allah ta'ala ya ce wa azwajuhu ummahatuhum. to wannan lokacin da aka tafi akwai ghazwatu banil musdaliq da aka yi to maiki alaihi salatu wassalamu a wannan yaki da aka tafi an samu mata waɗanda suke bayi ne wanda aka kamo su a wannan yaki daga ciki akwai na na safiya akwai na na juwairiya bintul haris to na na safiya maiki alaihi salatu wassalamu da ya ganta akwai ɗaya daga cikin sahabban shi wanda yake mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu wata rana yana zawa irin siffar shi shine dihiyatul kalbi to ya zo ya ce wa maza Allah ya bashi baiwa ɗaya a cikin waɗannan bayan sai maza Allah ya ce ya je ya diba wanda yake so ya ɗauka kenan kawai sai ya je shi ya gana na safiyatu ta fi kowace kyau kawai sai ya ɗauke ta kenan sai wani ya zo ya ce ya rasulallahi na na safiyatuha ba sa yara ba ce na na safiyatu ina ita ina da hiya ai la tasluhu illa laka kai ne ya dace a ce ka rike ta a matsayin matar aure ba baiwa ba ma zala ce a kirawo shi zo da ita a gani ya kawo ta aka ce ya ce kwarai ko wannan ba sa yara ba ce ya ce kai ya ce malam dihiyatu je ka samu ka zaɓi mata guda bakwai a cikin a cikin bayan amma ita wannan barta ta haƙarhinka a kanta a yin mana to shi ne kuma daga ƙarshe manzan Allah ya ce to wannan ba wai a matsayin baiwa ba zai rike ta a matsayin matal aure zai rike ta shi kenan sai yantar da ita kuma sai ya sanya yantar da ita a matsayin shi ne sadakinta na aure an gane ku na'am
وعن سهل بن سعد النسائي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة مم.
فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكما زو- زوجتكها ب- ب- بما معك من القرآن an sahal bin sa'ad ne sa'idi radiyallahu anhu hadisi daga sahal dan sa'ad as-sa'idi wato na kabilar banu sa'ida Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sahal ya ce haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a cikin sahabbai ja'atuhum ra'atun wata mata sai ta zo ta da ta zo ta faƙalat inni wa habtu nafsi laka ta ce ya rasulallahi na baka kaina Mm, saboda wannan ma'aike alaihi salatu wassalamu shi kaɗai ne Allah ta'ala ya halitta mashi mace ta zo ta ce ta bashi kanta sannan kuma ya ce ya amsa da hannu biyu ba tare da ya bayar da sadaki ba wamra'atan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin wato wannan ya shafi ma'aiki ne shi kadai irin ta zo ta ta taya ta ce ya rasulallahi ta ce na gani ina so na kawo kaina kuma ina son ka in kana so na ka aure ni faqamat tawilan sai ta tsaya lokaci mai tsawo ma'aiki bai ce mata ba komai shi ba zai ce ba baya son ta ya kumyata ta a cikin jama'a a mata ihu da dariya shikenan sai ya sa kanshi ƙasa ana nan ana nan faƙala rajulun ya rasulallahi zawwijiniha in lam yakul laka biha haja sai wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki yace ya jakadan Allah idan har wannan mata din baka da buƙatar ka aure ta zawwijiniha ni ka aura min ina so Mm, wannan wanda ta kawo kanta ta ce tana son ka in dai har baka bukatar aurenta to ni na taya ina so a aura min ita to dama ma'aiki baya so ne ya ce mata baya son ta da ya haƙuri an riga ta da wannan mutumin ya tashi ya magana faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi hal indaka min shay'in tusdiquha shin akwai wani abu da ka mallaka wanda zaka bata a matsayin sadaki ne akwai dukiyar da za a kawo na sadakinta saboda idan ta bayar da kanta ga ma'aiki ba sai an ba da ba sadaki inda shi annabi ne zai aure ta to amma shi wannan da ke yana so to ya kawo sadaki faƙala ma indi illa izari hada ya ce ya rasulallah ai ba ni da komai ni dinnan na gaban ƙullau sha Allahu ne ni dinnan talaka ne kanki ne ya ce ma indi babu komai a wajena illa izari haza sai wannan gyaftan na guda ɗaya tal da na mallaka sahabbai a cikinsu ba kowa bane yake da kaya kwamfule biyu gyafto ɗaya ne gare shi shi wannan a duniya gabaki ɗaya kayan da zai sa kawai gyafto ɗaya ne in zai wanke shi to sai da dare sai ya yi tumbur yake wanke shi an gane ko amma mai za a gani cewa wani yana da kai kwamfule biyar fa eh wani har shidda ma samu ake za a ga wani har goma ma za a samu a cikin kayan shi to amma ga shi wannan sahabi ne na annabi ya ce ya rasula wallahi in ban da wannan jaftan nawa ni ban mallaki komai a duniya ba wannan yake nuni akan cewa duniya ba ta da kima ko ta sisin kobo a wajen Allah da a ce tana da kima waɗanda suke zaune tare da annabi su za a baiwa duniya amma sai zamanto su ba ita bace a gabansu lahira ita ce a gabansu duniya ba ta sha musu kai ba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya ce to malam yanzu in a ɗaita ha izaraka jalasta wala izara laka ya ce idan ka ɗauki gyaftan naka ka bata a matsayin shine sadaki to ai kai kuma za ka zauna tsirara ba ka da gyaftu kuma cikinmu haka za ka raka wata tumbur ba ka da jafto ko ɗaya ya ce a ya rasu da layi falahani su fuku ya ce yanka shi ne za a yi ita rabi ne rabi manzala ya ce falata misu gairar haza ya ce a canza shawara ya ce nemo wani abu ba wannan ba zancen jafto a raba shi gida biyu in aka raba shi gida biyu ya yi kaɗan ka huto da shi kuma ita ma ya yi kaɗan ta ɗaura an gane ku ya ce yanzu a nemi wata shawara amma wannan ba mai ɓullewa ba ce jaftan ka bar shi a je shi yanzu a leƙa ina za a samu kuɗi ƙala ma a jidu ya ce ya rasulallahi ba wata ajiyar da ne a gida ba akuya ba ɗan akuya babu kuɗi babu komi ya ce haka ne duka da na hutokin wannan duka ne na huto gida da waje ne ni akwai wanda za a ga cewa in ya huto a gida abin da ya bari yana da yawa in zai lissafa maka abin da yake da a gida sai ka kama kai amma in ka gan shi aka bar shi da kuɗi to akwai wanda shi kuma in ya huto in ka ji ana gida da waje to haka yake hutowa inda dala ashirin ka gan shi to ita ce gida da waje ba shi da wani kuɗi kawai duka gida da waje ne wannan ya ce to ya rasulullah ni ma gida da waje ne in na koma gidan ma ba abin da zan kawo saboda ba sai a aje ba ke doka ba aje ba an doka irin ta an cima gala ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to bawan Allah tunda dai har ka ce kana santa faltamis yi kokari je kaka nemo wani abu ya ce kai walau khataman min hadidin ko da zobe ne na bakin ƙarfi je ka samu ya je ka samu Allah ta'ala sai ya cika maka sauran amma dai kawai a yi aure ba sadaki wannan shine ba za a yi ba ka je ka nemo ko mun kankantar abin da za ka samu je ka nemo a yi dubara dai a yi cikare-cikare a ɗarma maka almantun da dai ka ce kana so faltamasa shi ne ya ce to amma lokacin da zai tashi da gura na mace to za mu je mu gani faltamasa ya fita nema ya je shi wannan gurin ya je shi wannan gurin saboda su sahabbai ba irin mu bane wanda za su je su raka zubda mutuncinsu dan za ka yi aure ko za ka ƙara aure ka raka maula akan a taimaka maka wannan su ba sa irin wannan inda a ce zai tafi gurin ɗaya daga cikin sahabbai wanda mai mawadaci ne komai da komai zai ɗauke mishi to amma saboda su suna nan sun yarda da Allah shine mai akwai shine mai badawa ba za su je wasu zubar da hawayensu a gurin wani ya tashi ya tafi gidan ya shiga ɗaki ya huto ya shiga ɗaki ya huto ya shiga ɗaki huto sai ya dawo falam ya jiri shi'an bai samu ba komi saboda sai an ajiye ake ɗoka bai ajiye ba to ya shiga ya huto ya shiga ya huto ya shiga ya huto sai ya rasu lalai ma wajen tu shi'an ya ce na buga na raya na kaɗa na raya ban samu ba komi ce kawai haƙuri za a yi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi to yanzu tun da dai ka ce kana so ba an ce ba ba za a baka ba hal aka she'un min alquran shin akwai wani abu tare da kai na alqur'ani akwai wani waɗansu ayoyi ko waɗansu surori da ka haddace na alqur'ani qala na'am yace kwarai ku ya rasulullahi ai sura kaza ma kai ka koya mu ita sura kaza ma kai ka koya mu ita na harrance sura kaza da sura kaza ya fara zana mishi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi zawwajtuka ha bima ma'aka min alqur'an ya ce to na aura maka wannan matar saboda abin da yake tare da kai na alqur'ani din nan ka je ka koyar da ita shi izu biyu ne izu biyar ne ka je ka koyar da ita shi ta iya wannan shine sadaƙin an gane da kyau ko to wannan malamai sun yi saɓani a kai shin yanzu a matsayinka na gangaram ka je ka shiga ɗiyar wani alhaji alhaji zai ce to ni dai ɗiyata sadaki ba kuɗi ba za ka kawo yanda kake gangaramcin nan alaran maso nake ɗiyata ta zama to gangaram ita ma alaran miya in kana son ta kenan shine sadakin ta ka ce to duk yanzu ka ce to yanzu mala alhaji yanzu ma neman kuɗi miki ya ce eh duk da haka dai lokaci za ka ware mata ko sau goma ne a sati ka raka bata karatu an gane ko wani izo biyu ko izo uku ta waɗansu daga cikin malamai suka ce ya halitta amma waɗansu daga cikin malamai suka ce kawai sadaki shine kawai rubu'i dinarin shine allah akalli ko mun alarammancinka da sauransu ya dai a yi jinga da kai za a raka baka kaza ka koyar da ita amma ba zancen a ce ba shine shine sadakinta ba amma akwai malaman da suke ganin cewa halaccin ɗaura aure da sadakin da bai kai ba rubu'in dinari idan ahli ya zama tuwa larura ta buƙatar zuwa ga hakanan ɗin ana cikin yanayi na babu sannan kuma ita yarinyar nan wanda ya fito zai aure ta in aka ce sai ya ka rubu'in dinari ɗin to za a shiga cikin tababa da sauransu kuma ya zamanto babu wani wanda zai cika ya kai rubu'in dinari ya zamanto shi dai a gurin shi akwai jika ashirin to ai dabara a amshi jika ashirin ce a ce ya ciko daga baya abai lissafi ya mana ya halitta a biyo bashin sadaki akwai kasashen da ma ba sa rasa amshi sadaki duka ko mun kudin ka sun biyo ka bashi irin kaman jordan jordan ba sa amsar sadakin ka duka saboda sadakin nasu a can yana gaya kai kusan miliyan sha biyar fa za su amshi kaman miliyan goma ne sai su ce to ana bin ka bashin miliyan biyar ko da ka mallake sama da miliyan ɗari su ba amsar sadaki kai tsaye saboda wannan shi zai sa in za ka waɗiyarsu walaƙanci ka kore ta to kana tunanin cewa akwai bashin miliyan biyar da ake binka kana korata sai ka bata miliyan biyar kin tafa to wannan zai sa ka kai hakuri ka ce yanzu kafin eh eh mana ba dubara ba ce eh mana abin sai da dubara to shi ma sai a ce mishi to yanzu jika ashirin kin da kake da kalkaje kai wasa da ita ka kashe ta ka jika ashirin kin aje daura auren za a yi amma ka san cewa tana bin ka bashin jika goma sha kaza eh in ka samu inda jika jika za ka bata inda jika bibi za ka bata inda uku uku za ka bata wannan bashi ne kuma tsakankaninka da ita ne wannan haƙi ne na Allah sai ka bata shi an gane da kyau yawwala na'am
وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امراه فقال ما اصدقتها قال وزن نواه من ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك او لم ولو بشاة نعم hadisi daga Anas dan Malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Anas dan Malik ya ce haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana lokacin da ya hijira ya iso Madina ra'a Abdurrahman ibn Aufin ya ga sahabin shi Abdurrahman dan Auf Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wa alaihi rada'u za'fran wato a jikin shi sai ya ga wato dashi-dashi gurbin za'afiran turaren za'afiran wato ya ga abdurrahman ibn auf allah ta'ala ya kare yadda da shi a jikin shi irin turare dai wanda yake mai matsi sai ya ga gurbi-gurbin shi don a jikin shi ya ce to wannan hau watakila hau malam abdurrahman akwai wani abu faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallama mahayam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abdurrahman ibn auf ai abun mamaki wa mana abdurrahman kai ne ka fito a cikin wannan yanayi mai kyau ya aka yi ba ni labari faƙala ya rasulallahi ta zawwaji tumra'atan ya ce ya rasulallahi ai wannan ado ne a murya ta muni ya ce wata mata na aura eh wata mata na aura mai tsafta yanzu bayan na shirya zan fito kawai ita ta daddashi na muni kamar haka ne za a gani cewa lokacin kana gardi in ba ka da armi in kai wanka za ka lokacin kana hutowa a hargitse su amma idan kai armi za ka fito ta ce a habawa ne ba haka ba za ka wannan hulal ba haka ba za ka karya ta kamar ta haka ta yi kyau amma ka fito wannan kamar da aka aiko maka mutuwa ka ce ko ka tashi za ka wazo ta ce ai baka dan shawo ba baka shawo ba ruji ruji kaɗan ta ce ka ce a ba shawo ruji ta rikawa mata shawa maka hoda to shi ma abdurrahman ibn abu haka ne ta mishi saboda a lokacin da suka je madina babu mai biya a cikinsu kowa talaka ne yanzu ba wai taya za a yi ka shafa turare ba kace yanzu kai ta kanka kake in mana ana ta kai ai ba ta kaya to kuma wata rana ana nan ana nan manzo Allah kawai sai ga Abdurrahman ibn Auf ya huce wannan matsayin yanzu hale gan shi dashi dashkin tarare saboda da suka zo Madina manzo Allah yana zawa babban abin da ya fara yi shine ya kulla dan uwantaka da dan Madina kawai in dai kai dan Madina ne to sai hada ka da dan Makka wanda ba shi da kowa a Madina ya ce to wannan dan uwanka ne da kai da shi na hada ka da shi in ka mutu zai ci gadon ka in ya mutu zaka ci gadon shi saboda ya zama to kowa dai yana da kowa wanda yake da ɗan gari akan ci gari kana da aboki ɗan gari sannan kuma shi ya sai inda zai ce shi ya buga ya kawo abinci ku ci an gane so shi abdurrahman ibn auf dan uwansa wanda aka hada shi da shi sa'ad ibn rabi' al-ansari yana da mata guda biyu yace malam abdurrahman ya ce mu je mu gidana ka kallaci a cikin matana guda biyu ka zaɓi wanda ta maka in sake ta bayan ta gama idda ka aure ta sannan kuma gidana biyu za a raba shi kai rabi ne rabi ya ce Allah ya sanya wa Allah ya sanya wa iyalinka albarka sannan kuma Allah ya sa wa dukiyarka albarka ya ce ai ni ma malam sa'alu da ka ganni haka dinnan babban zakara ne ya sha ruwan kashi ya sha kashin ruwa ya ce ni ma dan kasuwa ne amma ka nuna mun kasuwa kawai ya ce to mu je mu kai kai kai shi kasuwa ya fara dako da ya dan samu wani abu kaɗan kawai sai ya fara kasuwanci ba da dadewa ba kawai Abdulrahman Allah ya sanya wa kasuwar shi albarka ya zama to hamshaki ya buga aure to shine da ya buga aure kuma da ya zo bayan manzo Allah sallama ya bar duniya yana ɗaya daga cikin mawadata na Madina Abdulrahman ibn amma lokacin da ya tafi Madina ba shi da komai saboda dama ya iya kasuwanci a Makka da zai zo shi komai aka ce a bar musu a can da ya zo shi da ya fara daga dako har ya zamanto ya fara sai da su cuku da sauransu irin abu dai na hannu da sauransu irin da za a gani mutum ya zo shi nan ya fara sai da karoti ya fara sai da kaza karamar sana'a daga karshe a ce maka ya a Nijeriya har kamfani yanzu yana da ce to wani lokacin da yana yaro da muka zo mu nan wa nan lokacin nan ayaba ce yake sai da ko ka ce goro-goro ce yake sai da to to haka ne yayi ta kasuwa inda bakare yana ta fito zaka zamanto wani abu to shine sai manzo Allah ya ce da shi mahayim ya Abdurrahman yace ya Rasulullah ya tazawwajtu mar'atan yace ai wata mata na aura mai tsafta shine ta dan gyara ni ta dan mun kwalliya fa qala ma asdaqtaha ma yake alaihi salatu wassalam yace me ka bata a matsayin sadaki ne nata qala wazna nawatin min zahabin yace ya Rasulullah abin da na bata na sadaki shine gwargwadon nauyin ɗan ɓalli na dabino amma na dinari shine sadakinta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace barakallahu laka Allah ta'ala ya sanya albarka a gare ka cikin wannan aure da kai Allah ya baku zuriya tayyiba yace amma aulim ka tafi kai kokari kai walima walau bishatin ko da tinkiya ce ka yanka wa mutane su zo su ci Allah ya sanya albarka a cikin wannan tafiya taku ta aure tare da matarka wato annawa shine dan balle na dabino ina dabino idan ka ci yana da dako ba shida wannan shine nawa din dan dabino kenan an gane ku to gulguldan nauyin sa ne da zinari kawai ya bata shine sadaki saboda zinari yana da kai tsada da kima to shi yasa ya zamanto abin da aka batan ba shi da yawa to wannan yake nuni akan cewa arme wanda ya fi kowane aure albarka albarka da alkhairi shine auren da ya zamanto ba a zurfafa ba cikin sadaki arman da ya zamanto sadakin daidai ruwa daidai tsaki ne daidai kuma yanayin da ake ciki idan ka tafi wani guri aka ce maka aure miliyan goma sai ga anan kin an yi arha yanzu irin su jordan ɗin da ake zancen auren miliyan sha biyar za ga cewa an yi ragi ne a can amma yanzu ana aka ce maka aure miliyan sha biyar ina gani ko dan wane ne ka yana gani ba ta za ka yi ba ka haƙura da yarinyar diyan da kake son ta iyayenka ta za su yi kai bar musu je su arme jika ɗari sadakin jika ɗari jika ɗari da za a raka zancen miliyan biyar a raka miliyan sha biyar ba ta auri ba ana yadin ta hi ƙarin mutanen garin ya wani ɗan kasuwar da ake ganin ma mai kuɗi ne watakila bai huce ba wannan kin jarin su bai huce in ya ɗauki jarin ya bada kuma duka zai yana kallon ta a gida sai daga sai mu kwana nan ko wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk